بسم الله الرحمن الرحيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا ثلاثة ترك إلان قوة رمضان شكرا تدبو إيه تدريه لدى أربعين دبيان منذ كراتمنا تفسير القرآن أتشوانا سورة تكتي سورة يونس
نعم يوه عند
نعم ولا يهمك قولهم yau za mu tashi faɗin ubangiji a cikin aya ta goma shi ta sittin da biyar wala ɗari hujin ka ƙauluhu
ولا يهزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato wala yuhzin ka ƙauluhum wato wannan ƙira'a kenan wato zo da raf da damma damma akan yaɗin ya zama daga hazana kenan Eh, ko kuma ya zama na wala ya hazunka daga hazana kenan hazana ya hazun babin nasara duka luga ɗaya ce kada dai ƙauluhun faɗin nan da suke maka latta mursala wai da suke cewa wai kai ba mursali ba ne ba jakada ne na Allah ba wannan kada ya dame ka wa- wa wa gairuhu da waninsa ba na zantukansu da suke gaya maka kamar ko sahiru ko kahinu ko su danganta ka da jununi ko wane ne ya rasulullahi wannan duk kai da dai kan da Allah innal izzata haqiqa karfi da buwaya lillahi ta Allah ce baki daya jami'an huwa samiu lil qawli mai ji ne ga duk abin da ake faɗa al'alimu bil fi'ili masan ne kuma da dukkan abin da ake aiwatarwa saboda ka fa yujazihim zai masa sakayya wa yansurka kuma kai kuma zai taimake ka ya rasulullahi saboda haka a ai babu harafin hadafi a gurin eh shi babu harafin hadafi ko a gurin eh kaman wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a eh saboda ai kaga babu ma harafin hadafi saboda haka hadafin ma ba zai faru ba sai dai kawai ai kaga ita illa da kisra dama ai harafi da na isti'nafi na fara zance idan da a ce ya kaddara kaman wato badali ne na kauli din ko a ce misali fassara tafsirin kauli din ne tafsirin kaulin ne to da shi ne sai sa mata fatahar alhamza eh amma yanzu kaga ai sabuwar magana ce innal izzata duk ƙarfi fa baki ɗaya duk buwaya ta Allah ce baki ɗaya huwa sami'u yana jin duk abin da ake faɗa yana san da duk abin da ake aiwatarwa saboda haka idan ka san akan gaskiya take akan daidai kake a miƙe kake to in dai ka shiga wato na Allah ka samu ka to kada zance ya dame ka shine abin da ake ubangiji yake rajabtar da annabinsa akai ala na'am inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi wanda da yake cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa ga baki ɗayansa mulkin Allah ne halittar Allah ne kuma bayin Allah ne da ya ce man a cikin kaunu ga baki ɗaya wanda ake ce musu man in ka jan ce wanda akwai wanda akwai kuma abinda man wanda kenan ma abinda to man uku ne mala'iku mutane aljanu suke na a cikin kaunu wayannan su ne man saboda haka man fi samawati mala'iku ke man fil ardi kuma wanda suke cikin kasa shine aljanu da mutane to saboda haka wanda yake cikin samai da wanda yake cikin kasa duk mulkin Allah ne halittarsa ne kuma bayin sa ne tunda aka ce da mala'iku da mutum da aljan bayinsa ne mulkinsa ne ai ba su yance da sauran kuma sauransa abubuwa su dabbobi su waye ba ai su ne min babu aula wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi wayanda suke bautar wani Allah babu wani abin da suke bi na shuraka a wai abokan tarayya ga Allah dan Allah ba shi da wani abokin tarayya ba wani abokin tarayya da suke bautawa wai ba Allah ba eh alal haqiqati a haqiqa ta'ala an zalika Allah ya dauka gabarin wannan in ai ma yattabi'una ba abinda suke bi fi zalika a cikin bautar da suke wayannan gumaka illa zanna sai zatan su ai zannahum innaha alihatun suna zata wasu ma iyayen gidi ne da suke mukamin da tashfa'u lahum za su za su musu ceto za su musu alfarma haka suka ji daga iyayensu suka gada suka dunguma suka ba tare da hujja ba wa inhum kuma su ma hum basu zama ba illa ya kharsu na face kawai suna kirdado ne shi ne harsu da ake cewa harsu na hali kirdadan dabino ko kirdada to a nan abin da ake nufi illa ya kazi gona kawai ƙarya suke yi kirdado galibin sa ƙarya ne yawa ya kazi gona fi zalika ƙarya suke kawai a cikin wannan abin da suke cewa wai suna bauta musu don su musu ceto babu dalili a kawai na huwan lazi هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله شيني wannan da ya sanya muku dare litaskunu fihi yayi muku shi don ku samu nutsuwa a cikin sa yawa wannan hara ya sanya muku kuma yini mubsiran shi kuma mai nuna muku duk abin da yake na komai da hasken nan nasa isnadul ibsari lai danganta nunawa ganarwa ga yini majazul wannan majazi ne li'annahu yubsaru fihi saboda a cikin sa ake ganin abubuwa dare yana yi wanda ka sani ga naka ne kuna tare sai zo ka wuce ya wuce baka gane shi ba ko kuna zo tare ma baka san waye a kusa da kai ba idan ba idan ba gaya maka yi ba to shi ko ya ini sai aka san ya shi mubsira mai nunarwa mai ganarwa haka Allah ya nufi shi kuma dare sai lullube shi don ku samu nutsuwa a cikin sa inna fi zalika hakika a cikin wannan wato abinda Allah ya dinnan a cikin halittar dare da rana kuma saboda kula ayatin akwai ayoyi da lalatin masu yatarwa ala wahdaniyati ta'ala bisa kadaitakar Allah ta'ala li qaumin yasma'una ga wanda suke sauraron abinda ake faɗa musu jama'a ta dabburin sauraro na lura ko ti'azin da gargaduwa ba shakka akwai aya a cikin caccanzawar dare dinnan da rana wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan da'iman haka ake akwai magana a cikin sa qalu qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا يهودا واكينا لسول النسارى ومن زعم دوين سكري أن لغا مشركي أن الملائكة بنات الله wai mala'iku ‘ya'ya ne mata na Allah ta'ala Allah an zalika to wayannan sun ce wai ita hazar lahu waladan Allah ya rike ɗa wal iyazu billahi qala ta'ala lahum Allah yake ga musu subhanahu Allah ya tsarkake kansa ya fi karfin ɗa an gane tanzihan lahu anil waladi ya tsarkar gaban rukon ɗa huwal ganiyu an kulle ahadin domin shi mawadaci ne ga dukkan kowa wa inna ma yadlubul walada man yahtaju ilayhi mai bukata ai shi ke neman ɗa saboda ya taimaka masa saboda ya samu karuwa ko ba haka ba shi ko Allah ko ba kowa yana nan Allah ne lahu ma fi samawati abin duk da yake cikin sa mai mulkin sa ne halittar sa ne bayan sa ne ba mazancan wanda ba duk abu ma ga baki daya da yake cikin sa mai nasa ne ma fi mawafin da abin da yake cikin kasa din nasa ne mulkan wa khalqan wa abida ba ka gani in indakum min sultanin ai ma indakum min sultanin ba ku da wata hujja da hazar da zai ta ƙulu rahu da wannan abin da kuke faɗa cewa kaza ɗan Allah ne kawai ku ne wa Allah tsagiranci ku ne masa abin da bai kamata ba ne yanzu wani ya zubi layi abin da ake a coci kamar zagi ake yi ga halar Allah eh wannan faɗar daɗin alɗaɗa kaza kaza da su da suke faɗa ɗin to shi shine a haƙƙin Allah shine kamar wato cin mutunci kenan ga tabaraka wa ta'ala an gane ko in in dakum to shi kenan zai ce in in dakum min sultanin ba ku da wata hujja bi hadha alladhi taquluna ataquluna amallahi ma la ta'lamuna yanzu kun dinga fadar abinda ba ku da sani a kansa ga Allah tabaraka wa ta'ala istifhamu tawdishin istifhamu ne na urustawa na zargi ma na ku ne na fadar abinda ba ku da sani da shi kura ba ga Allah ba kuma sai su ba kowa ma ya tsaya bakin saninsa kowane mutum ya tsaya bakin saninsa suka dinga jiwa kana kankanta mawa kana cewa waridi ne ya zo maka waridi shi kansa sai da majingi kuma waridi wato abu ne na tsarkakan bayan Allah na tsarkin ruhi an gane yawanci duk shi ne waridin su amma kai waridin ka ba shi da tabbas kuma shi ko da ma ba ma sai ma na ba su kansu auliya'u kummalin a shari'anci Allah bai sanya isma a cikin waridacin auliya'u ba su kansu ba isma a nan ah don haka ne menene farkin farkin wilaya da nubuwa ai wannan isma da Allah ya sade shi ne farkin amma kowani ne kamili waridinsa ba ma'asumi bane yawwa to balanta da kai almajiri ka dinga kantamo abubuwa zan tuka kana cewa walidi ne zuwa wannan ilimin ai ya fi karfin karatu ya fi karfin kaza kaza kaza da sauransu to sai mu dinga yi a hankali kamar mu almajirai duk abin da za ka faɗa ka dinga jingina shi ko a bakin wani babba kaji wanda ya isa ko kuma kana da mijingina a karatu a cikinsa don za mu dinga tsayawa za mu dinga ka kyale shi wannan a ranka an gane in inda ku to shine magana qul innal ladina qul innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun متاع في الدنيا ثم إلينا مرجئهم ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون wannan ɗigare su ya rasulun ka ce inna lalzina ya taruna alallahi ne ka ziba wa'anda suke ƙirƙirar ƙarya su raba ga Allah bin sibatul waladi ilayhi kamar ta danganta masa da misali ne wannan la yuflihuna ba fa za su taba rabota ba la yasaduna ba za su arzuta ba lahum mata'un qalilun dan jin dadi ne kankani kawai tabbata gare su fi duniya a nan duniya ai ta tara musu kuɗi in yanzu duk duk addinin duniya babu masu jagorori na masu abin nan irin masu kuɗin iya irin jagororin kiristoci ai duk wannan kudin da kake gani ana cewa abin nan ana bai wa mutane kudi ana wani ne ai duk talakawa ne masu masu cewa Allah yana da datan nan sun fi kowa kudin tsiya eh kun je kungiyar da suke su dama wuraren ibadar su dama kamfani ne yawa kamfani kudi suke tara na hauka a yanzu ba wanda ya fi limaman cocina jiragen sama private na hawa a najeriya suna nan a lagos manya-manyan cucina za a gansu ya gani to matawun ne kalilin san jin daɗi ne kankani fi duniya a nan duniya ya tamata una bibi mutata hayatin za su dan more da shi tsawon rayuwarsu kawai sun ma ile na marjohun sannan su komo wasu ta tabbata gare mu bilmauci da mutuwa sun ma nuzi kohumar azabar shadida sai mu sai ko mu ɗanɗana musu matsananciyar azaba ba a dalmauci bayan sun mace bima kanu ya kafurna saboda kafircewar da suke wa Allah tabaraka wata'ala kuma su sun sani mabiyan ina rubutu su ne ba sani ba amma wallahi duk wanda ya kai wannan mataba ya san ƙarya yake akan ƙarya yake a kawai shirme ne ya dai zama hanya dai yana yana yana shagalin sa wato alaihi واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنزرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ya rasulullahi ka karanta alaihim gare su kafiran nan da kake musu wa'azi karanta musu na ba'a nuhin labarin annabi nuhu wa yubdalu minhu abinda zaka karanta musu shine iz qala liqaumihi yayin da annabi nuhu ya faɗa wa mutanansa ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan zamana ne a cikinku ya dame ku ya muku ya tsananta gare ku ya dame ku na daɗe na dame ku wata zikiri da wa'azin da nake muku shine ya dame ku ai wa'azi iyaku bi ayatin lahi da nake gargada ku da ayin Allah shine abin da ya dame ku fa alallahi tawakkaltu na dogara ga Allah fa ajmi'u amrakum ku yi aniya shine ajmi'u an gane ku yi aniyar lamarin jidda za ku yi azimu ala amarin taf'alu na bi ku kudure aniya ku yunkuro kan lamarin duk da kuke nufin aikata shi da ni ko me za ku yi kuli wa shuraka ku tare da masu abubuwan da kuka tare ta su da Allah din duk ga baki da bi ma'ana ma'a kenan shine wa shuraka ku wawi ta zama wawin ma'iya kenan wawin ma'iya ku abin da yake bayan ta mafu'uli ne mafu'uli shi kuma ana yi masa nasuba ne ka sani sunansa kan faka ce mafi'ulun bihi mafi'ulun ma'ahu sunan wannan wawi wawi ma iya ne sun malaya kun amurkum alaikum gummatan sannan kada lamarinku ya zamo rufaffe gare ku ku bayyanar kirikiri za mu kama ruhu gobe za mu tsire shi mu kaza kaza ko za mu gundo kakku boye ku fito da shi fili bal azhiruhu ku bayyana shi wa jahiruni bihi ku mun fito na fito kurukuru da shi kakku boye komai sun makadu ilayya sannan ku zartar da abin da kuke nufi ɗin gare ni jima a rattumo cewa abin da kuka nufa wala tun ziro ni kada ku saurara min kada ku yi min jinkiri tun hilu ni kenan kada ku yi min imhali ku yi min jinkiri fa ni lastu mubaliyan duk kwata kwata ban kula da ku ba wannan wani irin mashahadi ne ina auliya wato wanda yake gabaki ɗaya halittar yanzu kaman gawa sai ka zo ka tsaya kan gawa ka ce duk abin da kake nufi tashi kai min yanzu gawar makilin ka misali tashi kai min yanzu yanzu ko na abin da kake ji a nan to irin wannan ne ana cewa wannan mashahadin auliyawa ma suna kaiwa irin wannan ne saharatu musa nan da nan allah ya musu taraki suka ce fakadi ma an taka eh irin wannan ne za ka ganin suka samu wannan mashahadin babu abin da suke shayi duk abin da ake tsoro ba sa tsoron irin shi ne nake gaya maka ibn faridi irin wannan mashahadin ne ai yana kan doron kansa yake wannan baiti yana garami a kim sabarin sarim da mi'iyansa jim a duwin taƙim da hari taƙim hasi dishimati ba dai shamatin al'ada ake gudu ba to shi makin wai Allah ya dariyantar da makin ba wato duniya ce ga baki ɗaya ta mutu a gurinsa gaba ɗaya to yana shi bai gama mutum ba bai gama hasadin ba bai gada zai ta gaba saboda haka bismillah eh sannan bala'i ka tsananta haƙuri itafiyarka don irin wannan mashahadin ne haka sai suka ga kaunin sai ta mutu ga baki ɗaya a gaban mutum to shine irin wannan wala tun zuru ne eh fa in tawallaitum idan kuka ba da bayan ta zikiri ga barin wa'azina ko kau da kai ai ban damu ba domin fa ba su altukun min ajirin dama ban roƙe ku lada ba ballanta na yanzu dama ba kayan sayarwa ne da ni ba inda kayan sayarwa ne shi ne yin aka kisiye aka yi na shi kenan sai na damu to dama ba ku zan sayarwa ba in ma kayan ne saboda ku tafi din ban damu ba ai sawabun kenan ko sawaban alaihi ban roƙi wani lada ba akan akan abin saboda haka fata wani ku jura din in ajiriya ni lada na bai zama ba sawabi kenan illa alallahi sai ko gurin Allah nan lada na yake wa umirtu an hore ni an akuna zamin almuslimina daga cikin masu sallama Allah musulmi kenan fa karrabuhu suka sarrafanta annabi nuhu fa najjaynahu wa man ma'ahu fil fulki Allah ce muka tseratar da shi da waɗanda suke tare da shi daga muminai a cikin jirgin ruwa safina kenan waje allahum muka sanya su su wanda suke tare da shi dinnan muka sanya su khala'ifa fil ardi mamaya khala'ifu jam'in khalifatu khalifatu wanda yake mayewa a bayan tafiyar wani an gane muka sanya ku mamaya wa a gara kanan lazina kazzabu bi ayatina muka dulmiyar da waɗanda suka sarrafanta ayyinmu da dubani a cikin ruwan dubana yanzu za ka gani kai fa kana aqibatul munzarina yaya karshen abaiban gargada ya kasance min ihlakihin na halaka su da aka yi suka kwashi to haka zalika na fa'alu bi man kazzaba ka kai hakuri haka zamiyo waɗanda suka kare fanta ka ina ya rasulullahi
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين تباين وبنجي ثم بعثنا من بعده bayan annabi nuhu sai muka aiko rusulan jakadu suka dinga biyo bayansa ila kaumin zuwa mutanensu kaman muka aiko annabi ibrahim da a bayan annabi nuhu ne muka aiko hudu shi ma a bayansa ne muka aiko salihu kamar yadda ka sani ibrahim a can cikin babila kasar iraki ko hudu shi kuma hudu a bangaren kasar yaman kenan wato kamar kudancin wato hijaz wa salihu shi kuma yankin wato arewacin hijaz kenan har zuwa cikin urdun a faja'uhum bil bayyinati suka zo musu da hujjoji almujizati kenan fa ma kanu li yu'minu ba su zama za su yi imani ba bima kan zabu bihi da abinda suke kan karyata shi dama ba su zama za su yi imani ba illa mun zo ne da ma'aikanmu don mu yanke musu hujja kawai abinda suka karyata da shi min kabul tuntuni ba zama za su iman da shi ba kabila ba a sai rusuli ilaihim tun gabanin aiko ma'aikan gare su dama ba su yadda da kadaitar ubangiji ba da zalika hakan nan na daba'u muke yin ta Allah ala qulubil mu'tadina a bisa zukatan yan ta'adda masu kinta da iyaka fala ta qabalul imana ba ta karɓar imani Allah kyashe mu kama da ba ana alaƙulubi ulayika kamar yadda muka yimki a kan zukatan wa'annan sun ma ba'asna ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسير مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون الله تبارك وتعالى يجيكم ثم بأسنا sannan sai muka aiko da kuma Musa da annabi Haruna min ba'dihin bayan wucewa duk wannan ma'aika wato yanzu wani sabon zirin ne kuma irin wato addini mai cikakkiyar shari'a da tsari na rayuwa da hukunce-hukunce da littafi babba ɗaɗɗe cikakke wanda ya kunshi tibiyanar da kulle shayin duk bayanin komai da komai aka zo kuma da shi shi ne muka aiko annabi musa da annabi haruna shi fa annabi haruna shi ma annabin allah ne manzo ne na allah mai zaman kansa an gane duk da dai cewar wato risalarsa ta bi'a ce ga risalar annabi musa amma dai ko manzo ne na allah wanda dole ne ka san sunansa ka kuma san ce ka yi itikadin manzancinsa yadda inkarin annabi musa yake kafirci haka inkarin annabi haruna yake kafirci idan ce wanda allah ma wa kawo haruna wazira ya ce ai shi waziri ne a to waziri ne dai kuma yana nan an sa masa wannan rawanin shi ba an gane saboda haka maka aiko annabi musa da annabi haruna ila fir'auna wa mala'ihi zuwa fir'auna da mutanensa da ayatina su ne kibdawa ko da ayoyin mu a tisi guda tara fastakbaru anil imani biya suka yi girman kai suka kangare ga barin ba da gaskiya da wannan ayoyi wa kanu qawman mujrimina suka zamo mutane wanda suke kafirai kangararru marasa kirki falan ma ja'ahumul haqu yayin da gaskiya ya zo musu min indina daga wurin mu inda Allah qalu sai suka ce inna hadha lasirun mubin wa wannan ayi tsari ne kawai bayyananne ya ce zo da aya ya zo da aya ta hannu tukunna da aka fara iko da kuma sandan nan tasa sai ce a wannan ai tsiri ne bayanan ne kala musa ah annabi musa ya ce ata kullu da haqqi lamma ja'akum yanzu kwa dinga cewa gaskiya lokacin da gaskiya zo muku ce innahu la sihrun wai sihiri ne a sihirin haza yanzu wannan ne sihiri wa kada aflaha man atabihi kuma amma wanda ya zo da shi ya ci nasara ya zama na shi ne ya samu akiba a ƙarshe wa abu kala sihirar saharati ya bata duk sihirin masihirta ga baki ɗaya ya bata shi wala alfilin sahiruna ai ba taɓa ganin matsafi irin wannan mai sihiri a cewa ya ci nasara haka irin wannan ba ku tsaya ku lura da kyau wanda istifamu fil mawdi aini tambayar a guraren guda biyu lil'in kari a sihirin haza ba sihiri ba ne wannan ma'ana ko da ba ake a ta ƙunin lilhaƙi da mata ku ku daina gaya wa wato wato ku daina gaya wa gaskiya kuna ce mata sihiri ba sihiri ba ne wannan
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجرنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين to wato yace wa qalu hayyo da suka qalu kai suka sake cewa ajita na talfitana yanzu zuwa mana nan kai domin ka juyar da mu amma wajinna alaihi aba ana ka raba mu da abinda iyayen mu suke kai wata kuna lakumal kibriya'u kuma shi kenan sarauta da girma a ƙasar masar da zama naku fil ardi shine a ƙasar masar koma dama dai zancen da yake yau wasan duniya ne shi gani yake wato duk dan haka abin yake yanda yake ganin kansa haka yake ganin kuma na Allah da suka zo a wani sarauta kuje so ta koma ta ku to zan ta tabbata kai ne jagora kai za ka nuna mana yadda zamu ka zama kai ne sarkin kenan wato abin da ya kawo ku kenan to mun gane su fa iyaye ai ana bin su ne da hujja da dalili yawa ana bin su ne da dalili sai mutanen kirki sai mutanen Allah ne shi ne magana a gani yanzu yadda annabi yusuf yake faɗa da abin nan wata ba su millata aba'iya ibrahima wa ishaqa wa yaquba a wannan wannan ba za ka ce inna wajanna aba'ana ba an gane a daina faɗar abin da ya shafi muminai mutanen kirki bayan Allah zuriyarsu sun zo sun same su akan bin Allah da da'a ga Allah suna kiran Allah suna bautar Allah suna son manzon Allah kuma a dinga danganta su da irin zancen kafirai da suke cewa ina wajirna a ba'a yawancin kafirai ne masu bautar kuma ne wayannan kuma muwahidai ne musulmi ne mutanen kirki wayanda suke kan tsoron Allah kuma sai a ce ɗaya ne a wayannan irin zancen annabi Yusuf ne su wanda suka bi iyaye mutanen kirki wata ba a ci millata a ba iya kenan an gane malamai magada annabawa ma na hada da kuma bi muminina suka ce wai mu ba za mu yadda da kuma ba za mu gaskata ku ba wa ma na hada da kuma bi muminina kenan suka ga wasu annabawa wai sun gane su haka da ake ga annabawa ka gani wa kala fir'aun wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم, وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وهي ودي أبنجي تبارك وتعالى يتي wato wa ƙala fir'aunu shi fir'auna sai ce ituni bi kulli sahirin alim ku zo min da dukkan cikakken matsafi mai sihiri masani za ku samu masana su sihiri a wannan lokacin shine daraja shine kima shine kuma abinda suke cewa malinta sihiri ba to shi yasa gwargwadon sanin mutum da sihiri sha'anin tsafi to gwargwadon matsayinsa da martabarsa a wurin sarakai gwargwadon kuma malintarsa kenan shi yasa ce yi tuni bi ku zo min da dukkan mai sihiri alimin wanda yake masani ai fa'ikin fi ilmi sihiri mafifici a cikin sanin sihiri falan ma ja a saharatu yayin da masihirtan nan suka zo kala lahum musa ka san a yau muzinati kenan ko kamar yadda ya gaya mana a suratu daha rana aka ware musamman faja'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa duk wato guri madaidaici tsakanin mu da kai a hada guri kaza yawa kuma rana kaza shine maw'idu kuma yawmu zinati kenan aka hadu to suna zuwa qallahu Musa ba'ada ma qalulahu imma an turqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin wannan kuma a cikin shu'ara kenan ko ko dai ka jefa naka dan yanayin abin nan din sihirin nasu dama abu kake saki hakan nan shi kenan sai wasu abubuwa su tashi iri-iri zakoki ne damusu ne macizai ne wasu abubuwa kadoji ne na tashi hankali sai a tawwala wa mutum shi kenan a masar fa'ida sai dinga ganin wa'annan abubuwa ko ka jefa naka kayan ko mu jefa namu kayan daga farko kala musa shi ne annabi musa sai ce da su al'umma an tumulkuna ku jefa abin da ku za ku jefa ɗin abin da za ku jefa ku jefa shi wannan ma alƙawhi ba lahu ma isiyahum yayin da suka jefa igiyoyinsu da sandunansu kala musa annabi musa ce sai ce da shi ma jikin biyu wani abu kuka zo da shi shine istifhamiyatin kenan tambaya ce na mubtada wani ma jikin biyu ma eh shine shine mubtada khabar hujiitum biyu wani abu ne kuka zo da shi a sihiru an gane shin sihiri sihiri wato badali tambaya kan tambaya ko ma ji itin bihi mene wani abu ne kuka zo da shi a sihiru wai sihiri an gane badalin ke da wafi kiratin da hamzatin wahidatin a wata shi ne wannan mai alhamza guda biyu kenan shine a a sihiru a a sihiru shine ya ce a sihiru wannan kira ce mutawatira ko ko a a mai alhamza guda daya ina jin ita ka ja yanzu ko ma ji itin bihi sihiru ai abin da kuka zo da shi ba wani abu ne face sihiri ne kaga mata tashi daga istifamiya ta koma mausuliya kenan ai allazi ji'tum bihi abin da kuka zo da shi sihiri ne kawai inna allaha sayubdiluhu ubangiji ya san zai bata shi eh sai haku zai shafe sihirin naku inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin allah baya getta aikin mabarnata sai ya tona musu asiri ya kwaye shi yan shirme ne wa yuhibbu allahu al-haqa da sannan kuma ubangiji zai tabbatar ya bayyanar da gaskiya da kalimati da alkawarin da ya riga ya yi cewa zai tabbatar da gaskiya zai taimaki kuma ma'aikansa to da wannan kalmomin zai tabbatar da gaskiya walau kare har mujrimuna ko da ku kafirai ba sa so sun ki sai gaskiya ta fito fa ma amana li Musa tare da haka gaskiya ta bayyana ta fito din sun gani kuma kowa ya gani fir'auna ya gani kowa ya gani kuma don kun san dai abin da ya faru to shi kenan amma da da ka ma'amala da Musa babu wanda ya yadda ya gaskata annabi Musa illa durriyatun min qaumihi sai ko dan wasu jama'a kalilan daga mutanansa shine zurriyatun din min qaumihi daga mutanen fir'auna dai su kan bazo Isra'ila kamar suna tare da shi dan uwansu ne kuma sun san dama abin da suka gada wurin iyayensu da kakanninsu can su wannan kibdawan da su ne masu kasa to ba wanda ya da annabi musa sai zurriyatin yan jama'a kalilan daga cikin mutanen fir'auna din ala khawfin min fir'auna me ya jawo haka saboda tsoron su ga fir'auna an yaftina hum ya jarrabe su ya fitince su da abin da ba su iya ba ya san fir'auna zil autadi yawa ana tsoron sa da gaske eh saboda gashi nan ubangiji tabaraka ta'ala da kansa yake cewa inna fir'auna la'alim fil ardi wato shi fir'auna mutakabbiri ne a cikin yayi mutakabbiranci a ƙasar masar wanda ba a taɓa san mutakabbiri irinsa ba a duniya fir'auna shi ya sa ma shi mutakabbiranci wato jadderanci da zalunci da duniyanci na gaya ya zama sunansa fir'aunanci yawa ya zama sunansa fir'aunanci yawanci wato shehinmu na hausawa yawanci idan aka zo mutum yana neman mulki alaitaccen mulki ya zo ya banan to in wanda za a gaya wa gajiya ne za a gaya ma in ku aka san wanda dama dama wannan kawai ba wannan sai a ce a je duk inda sunayen fir'auna suke a cikin qur'ani a rubuta su a tarbuta su a ba shi ya shanye da sunayen fir'auna da hamana da karuna duk inda aka faɗa to a tattara su a rubuta a ba shi ya shanye yawa to haka nan suke an shi mala adamu shi ma yana da irin wani lakanin bala da mai shi ne tagwayen gida shi ma galibi akwai kiristoci haka da suka zo masa neman bukata su kuma wannan sunayen gumaka yake sa a cika allo da su sai ya busu din nan sai ya o to ai qur'ani ne yawa sai a cika alluna da su ko menene cewa ba su su sha bukatar su ta biya ba su ba ba lamarin Allah za su nema ba duniya ce sai a cika da sunan manata da uzza da ita ɗaya ya fiye da su a ta ƙur'anin dai ai ba hubala a ƙur'ani lata da uzza da manata yawa sai kuma can na suratul nuhin ya gusu din nan ya uku yawa ya so su za a dinga rubutawa a allo a dinga rubuta za a cika alluna ciki da bai su kwana kamar bakwai suna sha to shi ke to kaji duniyanci sai fir'auna jaddelanci da zalunci na tsiya to sai fir'auna wa inna hula minal musrifina Allah ya ce hakika fir'auna yana daga cikin mutane waɗanda suke mabarnata almutajawizin alhadda wanda suka ketare iyaka shi zaluncin ba halitta kawai yau ba sai da ya zalunci Allah tabaraka ta'ala ya jayayya da shi a cikin uluhiyya da jayayya da shi a cikin a cikin allantaka ka gani bid'a rububiyyati ta da'awar rububiyyarsa an gane ba ce ana rabu kuma da ala ba to ba wani mahalukin da ya taba faɗar wannan shaitan ma sai da ya firgita da ya ji ya faɗa ce kai ya fi ƙarfi na shi cewa in ne a kafin lako ya rabar ni na ji tsoron allah da amma dan kasar ɗan adam wato nan allah ya tattara komai duk wani alheri yana cikin ɗan adam duk sharri yana cikin ɗan adam amma ba haka sauran halitta suke ba وقال موسى يا قوم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا وعلى الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقال موسى النبي موسى يا قومي يا قوم تانينا بنو إسرائيل كنا إن كنتم آمنتم بالله in dai kun ba da gaskiya da ubangiji kun imani da Allah to fa alaihi tawakkalu wannan sharadi ne na imani wanda ya yadda da Allah ya yi iman da Allah ba shakka zai yi itimadi Allah zai jingina da Allah saboda haka ku dogara ga Allah kan wani abu zai girgiza ku daga nan ba mu dogara sai nan ba mu fitar sai nan fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina in dai kun zama mutane musulmi shine mu'minai din dai fa qalu suka hadu suka ce alallahi tawakkalna ga Allah kaɗai muka dogara ba ga waninsa ba a mafita rabbana ya ubangiji mu la ta ja'alna fitnatan lil qaumiz zalimin kada ka sanya mu mu zamo jarraba ga mutanen da suke kafirai sune azzalimai an gane ma'anar fitinar gare su ai la tuzhiruhum alaina kada ka baiwa kafirai nasara akan mu fayazunnu to fayazunnu sai su zaci annahum alal haqi cewa su suna kan gaskiya an gane wato akwai akwai ita wa mai yadda fitnatahu falan tablika min Allah shi'a wato ita ita wani abu idan Allah ya nufi wani lamari idan aka nufo halitta da wani lamari na halaka to sai ƙarya ce ta bozo sai kafirci ta tashi kafirci sai dinga tashi ya dinga tashi ya dinga tashi ƙarya tana bozo tana ban sha'awa tana nuna ita ce an gane ita gaske sai ganta a yakuna a ƙasa a cikin maskana to wannan an nufa halaka ɗan adam kenan za a halaka ɗan adam kenan saboda gaskiya tana nan gaskiya diyan da take ƙarya kuma tana nan ƙarya diyan da take sai dai shi Allah idan ya nufi abu yana sa masa sababi idan irada ta nufo halaka ga bayi to sai a sa tashi na kafirci sai a sa arawa kafirci izza da buwaya a cikin duniya sai a bashi yauki da fasika da waye da sauransu da ƙarya kafirci sai ga suna buɗu to nan to sai illa man asama hullahu da duk inda ya kalli gaske sai gabata da ban sha'awa sai gaba tsari sai ga abin bai ba nan kuma kawai ya ta dubulan cika kuma tsab-tsab-tsab a shirya gwanin kirki gwanin kyan gani to an nufi fitina ga bayi kenan shi yasa su masanin su bano isra'il suka ce ubangiji kaka samu zama fitina ga mutane azzalumai kafirai wato ƙara kunna musu tashi kenan na Allah kasan Allah shi lamarinsa kawai yana yi ne ala hasabi iradati shi yasa malaman fiqh suke cewa idan ana fari ya zama na ƙasa akwai kafirai akwai musulmi a ciki za a fita roƙon ruwa wato za ga shi ne aka yi ce wala yin fari juna biyau ne kada a ce musulmi su fita yau kafirai su fita gobe in za ku fita a ɗunguma gaba ɗaya a fita wajen ku sauke a shafar a jishuru gobe suna zuwa suka wani yesu yesu da sai garuwa shi Allah ba a kinkinta aiki ɗaya suna ce masa wandara duk sunansa ne ya tabaraka wata ala sai ya zubo ruwan goben a ranar su kaga fitina kenan saboda kada a kuskura shugaba ya kuskura wani duk inda shugaban mutane yake akwai kafirai a ƙasa su ka a ce kai ku saurara da Allah abin nan sai mun fita sai bayan kwana biyu kun fita kai ya haka a fita ga baki da ya ce mun mu tafi masallaci su su tafi coci sai su abin da za su ka gane kuwa yawwa to shi ne abin da ke yawa to shine fitina lil qaumiz zalimin ke la tuzhiruhum alaina Allah kada ka bar su rinjaye akan mu fa yazunnu annahum alal haqi su dinga samun tabbacewar akan gaske suke fayar ta shi nubina ya zama sun fitattu da mu wa najjina sannan ka tseratar da mu ko da abinan wato ka dai tseratar da mu bi rahmatika da rahmatka Allah ka tseratar da mu lil qawmil kafirina daga mutane kafirai sannan suna karkashin su kasan suna ta bautar da su وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وبنجي تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa wa akhihi da dan uwansa annabi Haruna muka yi musu wahayi an ne muka yi musu hain shi ne cewar tabawwa a buyutan ku riƙi gidaje bi misira a masar liƙauni kuma ga mutanenku waje alu buyutakum ku sanya wannan gidaje na ku kiblatan wurin sallah tun da dai yana fitina ku kuka tare za ku yi sallah ya kuma fi ƙarfinku to ku haƙura ku kyale shi kuma yi da sallah ku cikin gidajenku ba ni kuke ba to ku koma cikin gidajen ku dauka rada ga mutanen ku a nan almisar kadima ta can ka san masa din fa ba abin nan ita ainihin binnan wanda ake rance ba shine yanzu yaman da wannan da ya kamba manya abin nan an gane ko saboda haka ku sanya gidajen ku ya zama masallatan ku wurin sallar ku shikenan musallan tusalluna fi da za ku dinga sallah a cikin ta litamanu min al-khawfi dan ku aminci daga tsoro wa kana fir'aunu mana'ahum min as-salati fir'aunu ya hana su sallah ne ita kuma sallah ma da raina shari'atul khalat min salatin qaddu fa sha'anu arfa'u yawa kaga muna sallah dan Allah bai taba saukar da wani addini daga sama ba sallah a ciki ba wani addinin babu shi duk addinan annaba babu wanda babu sallah a cikinsa saboda haka kuma sallah ba sauki lalle ku yi sallah to tunda wannan kafirin azalimin ya fi karfin ku zai kama ku ya karkashe ku ba ko ba da yawan kuna sallah to ku riƙi masallatai cikin gidajen ku an gane wa aqimu salata ku tsayar da sallah atimmuha ku cika ta sosai kada ku yi ta inda za ku yi a firgice a razane wa bashir mumin na bilisir wa jannati kai wa mumin na bishara da cewa za su yi nasara akan makiyansu duk da yake turo kwallon wal jannati kuma za su koma lahira kuma su shige cikin rahamar ubangiji a aljanna shi yasa kaga haka abin yake idan an fi karfin ka an fi karfin ka kakka ce za ka yi fito na fito da wanda ya fi karfin ka yanzu da fir'auna da karfinsa da dakarun nasa da makaman nasa duk suna cikin jimkin kudurar Allah kun kawai ta mutsike su gaba daya amma ubangiji ta baraka wa ta'ala ga bayinsa musulmi ya ce tunda zai fitine ku kuje ku ɓoye a gidajen ku dinga sallah wannan ita ce shine addini haka ubangiji ta baraka wa ta'ala ya umarci manzon Allah a farkon lamari a maka an fi karfin su kaga dai annabin Allah ne yana tare da Allah amma a tsarin hikimar ubangiji ba haka lamari yake ba kawai in an fi karfinka a duniyar nan an fi karfinka kar kai fito na fito da wanda ya fi karfinka ba za su iya ba sannan ƙwarar sha suna kan gane su abu jahali su kuma yan kaɗan ne ba su kai mutum arba'in ba suna makka saboda haka tashi suke tun da duku duku kafaran suna cin sun sha giya suna ta barci sai su shige bayan dutsen safa akwai gidan alƙam ibnu abil alƙam can suke zuwa su haɗu da manzon Allah suna yin sallah sannan ma ita sallar hamsu salawatin ba ta zo ba kasan yawa sallah ce yake kamar safiya da marici kawai to haka suke yi to haka kuma ubangiji dama cin ya umarci bano isra'ila suna karkashin fir'auna irin abin da mutum ake yi dinnan a zuwa ce an yi tawaye an yi wane ne a ja in ja kawai kai da wanda suka fi karfinka yanzu kamar irin abin da aka yi wayannan a zariya dinnan haka kawai ku tashi ku je ba ku da ko allura ku ce za ku yi rigima da masu bindigogi don kai kai ga halaka yanzu ne amfanin wannan kisan da aka yi ‘ya'yan mutane an kashe dubbinai Allah kaɗai san iya yawan wayanda aka kashe aka mutsutsuke su a banza da ziran su shi kenan ba wani abin saboda wannan mutuwar ba san kanta ba ba san kanta ba ba mutuwa ce a cikin tafarkin ɗaukaka addinin Allah ba kawai garari ne wa latin ƙubi a dukkan irin ta hannu kace mutum ya jefa kansa ga halaka akan me akan me ka ce za ka yi faɗa kana cin abin nan kai fito na fito wai da gwamnatin ƙasa kana abin nan kai baka da ko allura wannan ba tsarin addini ba ne ko kankani in saka yanzu ko abubuwan da muke din nan idan da za a zo a wani ya fi ƙarfinmu sai mu haƙura mu koma gida ne mi sallar mu mi zikirin mu mi wazifan mu eh ma ba zai halaka mu da kuma ya fi karfin mu ya zami ka gani mhm to ko bashir wa qala musa ko rabbana وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون
وبنجي تبارك وتعالى أنكم أقول yake faɗa dai yake cewa yana yi ka ga Allah ya ce wa ƙala Musa annabi Musa ya ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu ka bai wa fir'auna da mutanansa zinata kayan ado wa amwalan da dukiyoyi fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya me amfanin kayan ado da tarin dukiyoyi babu imani wal iyazu billahi Allah kiyashe mu an gane to abinda aka yi fir'auna kenan aka ba su zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana ataitahum zalika ka ba su wannan liyu dillu fi aqibati an sabilika karshe sai suka yi tawaye suka rabu da tafarkin ka kaka ce liyu dillu dan su bace a'a lami akwai ta illa ita ce take nuna sababi akwai kuma lamul aqiba yawa yanzu da yace falta qadahu alu fir'auna li yakuna lahum adwa ko yanzu sun tsince shi ne zai zama kiyinsu a'a wannan ita ake ce lamul aqiba man a ƙarshe sai ya zama kuma shine wanda suke gudu din suke ta yanka yayan mutane a kansa sai kuma gashi shi suka ɗauka kuma aka je akan cinye fir'auna aka rene shi wanda zai halaka shi iya kanka shi yayan mutane a gaida ba dalili ta gani to aqiba kenan da ka ba su dukiyar da kayan ado din a nan duniya sai kuma ƙarshe suka ɓace gabarin tafarkinka rabbana ya ubangiji mu idnis ala amwalihim Allah ka kiske dukiyoyin nasu misaha kenan wa shudud ala qulubihim ga babban nan kai dauri kan zukatansu idba alaiha kai kai yimki kan tawassauti ka daure ta wala yu'minu ya zama kasi imani hatta ya rauna azab alim har sai sun ga azaba mai radadi ka Allah Musa ya gama da Fir'auna ya gama da Fir'auna gaba daya al-mulima kenan mai tsantsin da dawa da'a alaihim annabi musa ne ya musu addu'a wa ammana harunu annabi harunu ya yi amin to ina wannan addu'a a gaza ba ta da get kawai eh ba get wa ammana harunu ala du'a'ihi eh addu'a ji ta akabin mursalina ka gani kala ta'ala nan take Allah ya ce kada ji da da'awatukum an karba addu'a ku wa musikhat amwaluhum hijaratan duk tarin duk kadarorin nan nasu da dukiyoyinsu na zi gwalagwalan nan manya da tarin kudaden su aka mai da su duwar watsu wa lam yu'min fir'auna sannan shi kuma fir'aunin bai imani ba hatta adraka wal baraku sai da dilmiya ta same shi tukunna ya ji shaka ya ji kanshin mutuwa sannan ne kuma ya ce amantu ai da fasta kima saboda haka addu'arku mai karɓa ya karɓa ku kuma abin da ake nema a wurinku ku tsaya kan daidai ku tsaya kan istikama kawai alar risalati a bisa aikin da aka yi muku wadda a wata da kira zuwa ga Allah ila an ya ci yawon azabu har sai kun ga mazaharin karɓa addu'ar taku ɗaya ɗan adam ba naka ba ne wato karɓar addu'a aikinka ka yi addu'ar kawai karɓa wannan ta Allah ce ka bar masa kayansa an gane in kaka ce wani wuri kai kana neman mustajaba ita Allah ce ta ka ce abinda aka ce ka yi addu'a kawai kuma ya ce udu'uni astajib lakum zan amsa muku wala tattabi'ani kada ku bi ku bi nan tattabi'ani ka gane yawa wannan na farko kaga shi wannan nuna taukidi ce yawa ita wannan abin nan ɗaya saboda ita nunin rafi an shafe ta saboda lata ne fili jizma ne ko yawwa to saboda haka nunin rafi an shafe ta a mahallin jizma yake saboda haka wannan nunin nunin taukidi ce wala tattabi an lallai kada ku bi sabilan lazina la ya'lamuna tafarkin wa'annan da ba su da sani fisti idali qaba'i tafarkin jahilai kenan sai neman gaggawar wai hukunci na ka yi addu'a ka ce kai ka ji shiru saboda haka yanzu ta wasu ne duk ba zai aiki ba wani addu'o'i duk ba za su yi aiki ba wannan tafarkin jahilai ke an yi aka hada aka hada annabi musa da annabi haruna aka ce kar ku bi tafarkin jahilai cikin garajen ku sauran ramin ku yi min ladabi ku tsaya kan abin da na tsura ku kuro addu'a na ce muku na karba an gane to ruya an ruwaito annahu makata ba'daha ya zauna a bayan karbar bayan addu'an tasa 40 sanatan sai kuma kace ne shekara 40 ya zauna fir'auna yana ta tashi bayan an gaya masa an karba addu'a wannan Allah shi ne sarkin sai ka ce to ai ni wannan ismin da ka bani na buga na buga ai ta amfani da shi ban za a zanan ba ko za a canza mun wani wai sai mutum ya ma waya ya ce ka bashi wani sirri mai ƙarfi eh wanda zai abin to ƙarfi Allah ya fi ƙarfi sirri ka gani shi yasa wanda aka yi masa waya aka ce da ya bada sirri mai ƙarfi sai ce da Allah kai kuma ba ni rarrauna eh ba ni rarraunan na gurinka yawa shi nake so ne kuma eh tun da mai ƙarfi kake so ni kuma da raunan nake so ai ba nan duk jahilci eh ila an ya ce wa mun azabu har azaba ta zo musu wala ta tabi an da sabilan da zai la ya'lamuna fi sun jalika dai kenan wa jazna bi bani isra'ila zama mai ba ma fara ne da wuri sauran aya daya na
aya biyu ko
na waja wazna وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah al'adu sai mu harkura haya abin karatun yana da sai mu tashi wa jawo zina ɗin
سبق